يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فأركبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين الله أكبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗurinmu a wannan markas ahadu suna da jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin jama'ar jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a 21 ga wata na Ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da 21 ga watan uku 2025 a darasinmu na jiya mun zo ƙarshen suratul alaq ko sai warkon suratul kadar za mu tashi insha Allah a kayan nan akwai yan tambayoyi ta farko tana magana tambayar tana jini kwana hudu ko a kwana na uku ne injinin ya zo mana bai zauwa sai tsaya kuma daga baya ya zo ku a takaice ko kwana na take shi asalin maganar jini iya da alaka jinin ke hana sallah ko azumin kusurinsu inda da kasa aka hana sallah da azumin jini matuƙa ɗayan wani biyu aka gani da mahaɗo ruwa ya zuku ko a sa wani abu a gaba ko ne dole a yi azumi a yi sallah in ya dawo kuma a tsaye haka ne ko da zai kwana na rama a wani kwana zai yi babu shi matuƙa babu jini suna da kai zuwa ka sallah kuma a wani wannan shine kuma magana sai dai a cikin wuri ne tsaya wannan kuma ita mai haila in tana haila jini ne tsaya da rana ba magana da suke baki ko azumi a za su gaba da ci da sha wadda take da jinin haila ko kuwa tana lahiyar da dau jini zo da rana ko da sahi babu wanda rike baki za ta ci gaba da azumin za ta ci gaba da ci da sha farko ba mu rufe baki da mujin haila ko tsayawa ce da rana ko zawaye da rana shi dai ba a rukun baki shi ai malamai ke kawo wani da su ke kawo wani karin magana ya ce wane ne an ga wani musulmi ne da musulma a cikin ramadan sun sadu ya sadu da ita sai kwancin aure kuma ba mu lafiya su shi da isa ka tabbata Allah kuwa ba wani lafiya a tare da musulmi ne kuma da rana da suke suke jima'i ma babu wani lafiya iska da me yake abin da za ka yi abu na ne wannan mace ce tana jinin haila Allah ya kaddara da sai zuwa tara kurin jini ya tsaya shi kuma mijin ta zo ga bulaguro da sai ya zo daga bulaguro ya cin abinci ya iso gida da rana shi kenan babu wani rike baki ida hisi da na muskuro ita da zama tare ba komi wani zai gaba ba shi yanzu daga balagoro zai yake baki shi yanzu daga balagoro zai yake baki yanzu gida shi gaba da shi da sha ita kuma ta kuma ta kare shi kenan ka gaba wa ta shi auren ba wani abu ba mu yake baki a cikin ko mutum ko mutum da ko mutum da shi tabbas sai kenan mai magana ya shi kuma addu'a ko karatun qur'ani a boye to in kana yin a boye akwai masu ganin kurin mutum ya sa ƙwararri a gaban shi ko iya kurin gaban tunani ne yake sai bai biyu takarda ba fi halshi bai mutu ba a karatu halshi bai motsa ba ita ma har ka kiri shafa tawo ƙa'ida sai a motsa shi ne karatu shi ne kara wannan dai kana tafakkur da kana tafakkur kana tunanin wani abu da ya kuɗa ala kwana daban amma dai a baka ladan kira sai halshi ya yi lafazi sai halshi da laifin sun motsa a takaice ba a ba da lada da tunani ladan ita ladan tunani amma ba ladan kira ba ko zikiri duk zikiri ko katon ƙwararri ko sauran zikiri dole harshe ta ya motsa ya huda harfa sai kalmar amin bayan liman ya ya kamata a yi kuma masala ce wadda zan ta shahara abin da ya kai sani sai liman ya ce amin ba kalmar amin ko amin ce ne ko yawwa asalin amin a nan sallar sallar ya cewa iza amana imamu fa aminu ilimin ya yi aminu ko ya to abin da ya kama matsala ruwa ya cewa wata karkar guduwa da wani zanen bukulu a ne wata karkar guduwa da wani zanen bukulu a ne in ta kan guduwa da wani zanen bukulu a ne to shi kuma nan an wani karshen wurin da ake amin ne in ce wani zanen ne to amma ruwa ya ta musulun ruwa musulun ta yi bayanin cewa bayan liman da iza amana imamu fa aminu kenan wannan ya karantar da mu amincin da aka yi bayan ƙarshen fatiya sai liman ya yi muzani tuna kuma akwai wata musharaka da ake nema a nan salatu ya zaman zai zaka cikin fasarata albani ya kama sa alolin aka cikin tamamin munna shi akwai ruwaya cewa idza qalna mu amin yaqulu mana malakatu amin idza waqa ma ka tamin ma tamin malakatu gudu kuma wa ka tamin ma tamin malakatu gudu ma ta da zan mallan ruwaya cewa ilimi ya ce amin malakatu na ce amin wata amina to akwai ruwa take cewa an aka samu muwafaka amincin su da da sama da yau za ku samu gafara ta Allah kina ana san a samu muwafaka ta ku da salima shi albani ne wani bayani yaya za a samu haka kenan ka ka'ida idza amana al-imam fa aminu in ya ma in ya ce rukan wato kan jewa da za ce wala dali ya sa ku amin a haka bai ba in yace wala dali za mu shurara sai ya fara yace amin in yace amin ka hanya dire kuma kuma himma ta haka nan abu da abu samu na baka shi ya fara ka hanya tsaye da ya mu doka kaga nan an samu wasaka sai liman na malaiku ta ku ita kuma wata ba ta sama ake samu dalilin samun dacewar amincin su da ta malaiku sai ma kina da kai to matsala ta musulmi mai duk sai amin abai shine matsala baka jin kan ban baka yi ba idan eh dai ajiba a yau idan ka so ki ba zaman ya ta kiya da yato ban bai ya ba zai ba shi kamata yi mun yace amin ne ba ka annabi ki bai iya bai da amin hatta akwai mas'ala cikin malikiya mai sada ka magana cewa wala qudar imam mamun mamun mutai amin shi ne mun zai asirce to abu da sama sunna cewa ai aka fi da martiya dewa liman zai asibiti to ya sai da shi to shi kun gashi kamar da shawara da ta bin salafi jalala tun da sai na malikiya amma ya zanta magana ta gaskiya magana ba wata hujja ta malikiya ta cewa wai liman bai bai da amin alhali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin sabai su amin har musulunci a gudunza musulunci a gudunza sabai ba haka ya bai kenan cewa ba a yi sai a bayan ya taba sunna gaskiya magana ko da akwai maliki a rubuce amma na masu hada taba sunna sunna karara liman zai ce amin ya bayyana ma musu doka bayan shi don samun wasu fata mada gudu shi da sunna gudu kina daga cikin kana ji ilimi ba masu iya yi ka bari sai ya fara kai ma ka taba ta tafi da kai a takaice kenan sai me matsayin kudin makaranta da uwaye duk ba da bashi ne da bashi ne ma dan wa magani Allah subhanahu wata'ala ya dora mana ku ya wanda jin amanu ku an kusa kuma an yukum nara ya kuma masu imani ku tsamatar kanku da iyalanku daga wuta annabi da nan sabai ko ko ta shi ko ta shi kan tawa ba dan bane na kasar kanka sai ga ga ba dan ba dan bane ba kai ne ka fara ka koma takkara duk yadda kai ne wajibi ba kada da kajin wani ba ba da wajibi daban amma a sa karba kana karatu ba zulubi ne ba ba zulubi gaggama ne ba wani aiki na musamman ka dora mishi kenan ka kai abin da Allah ya dora maka ko dora muku na sirbi ya gurgata da su baka dama ko karatu ko kasuwa ko aiki sai Allah ka ci gaba sai aka ware wasu bayan Allah suka tsaya su ma mutane ne kamar kai da kake bukata ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau mai kyau so na kai bukata sai ka tsare su a makaranta sai ka sai kasuwa ko ka sai buru sai ka sai kai da su ko su ko ban amara ku da su mutane sai ka bata a adalci su mutu adalci da sabbi da adalci sai su kai musu komai da gadin kenan kuwa wanda suna da haƙƙi su a kula su ya gina ku ne kenan ta haka da Allah ke alƙawari ni a wata zan wata zama da mahajji akwai wanda cewa hadisan sun zama ɗaya ya ta bar dinar zai baka cikin goma sai hadisin goma dinar guda in su in su shuba sauran su sai ka ka kuɗi ma da baka yayin zai hadisin guda kan da zaki ka'ida ke ma haka in in sa amashi ka'ida ce ka haba da madan da sai ka kawo ta ke na alƙa'ida ku da masu makaranta za ku ba da jika kaza a wata ka'ida alƙawarin ku yoni a kanka kenan bashi na ke buka ko ka je ka biya ko ya maka yawa ka nema a gyara maka a ruwa ne maka suke magana farko sai shi da kwanar da take ana ko shi kun ta take ina mun jira da ba shi kuma ne ya tambaya kudi ne baban shi da babar shi sun rabu uban yana da kanti ko da dukiya kai shi kula da dukiyar uban tambayar da yake anan zai ba uwan shi wannan kudi da yake kulawa da shi a matsayin kudin babanka ba ta haƙƙi ce amma matsayin kai tun da hidima kake a cikin haƙƙinka a haƙƙinka na na aiki da kake kuma kana da dama ka bata ciki amma asalin kudin shi ba ta haƙƙi ce ba baka inda kudin kana nan naka ne amma na babanka ne ba za ka bari ba amma a matsayin haƙƙi da yake baka naka ko kana da haƙƙi a ciki bil ma'ruf kuma kana doka daidai ba ka bata wannan shine kuma magana Allah wa Allah Allah na bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر wannan sura suratul qadar wannan sura mai daraja mai kima qadar man al sharaf mai kima mai daraja mai kima sunan sura ce Allah ya ce ya tabbatarwa inna anzalnahu fi lailatul qadar mu muka saukar da shi asalin mai magana shine Allah subhanahu wa ta'ala sabakar da shi da mira iya koma zuwa ga alkur'ani ana musafar da alkur'ani a daren lailatul qadar sai qur'ani amma sabka daban-daban misali sabkar ake magana a wannan sabkowa daga lawul mahfuz akwai wurin da bezir isa saman duniya wanda Allah ba da umarni aka ɗauko ƙur'ani daga lolo mafuz aka kawo shi wanda shi ne sabka ta farko sai sabka wadda kuma daidai bukata daidai wani abu iya wakana a ɗauko ana ka annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya bayan ɗaya lokaci zuwa lokaci duk da shi kamar Hamza bin Hajar cikin malamai wasu cikin malamai suna ga cewa wannan sabka takan yi a yi ta duka ɗaya ranar ya fara sabka daga launin mafuz zuwa baitul izza kuma a ran 19 aka fara zawa shi ga Rasul sallallahu alaihi na almuhim dai nan sanarwa ce Qur'ani an sabkar da shi a wannan dare mai girma mai suna da rikar kada dare mai alhurma mai daraja wanda sai Allah ke cewa ma adara kamar da kadar nan a cewa ma adara ana kan samun kamar wajen girmama abu wani zai maka bawan Allah me ake ma suna da lailatul qadar ka san girman shi Allah ya maka lailatul qadar khairun min alf shahr wannan dare mai suna lailatul qadar yayi wata biyu mai uwa za mu ɗauka cewa wannan dare masu nisa ka yi da sai zama kan kuskure shekara 80 da kaza da kaza a'a shi Allah ba sai ba daidai da wata rubuta khairu gane magana lafin ƙarani cewa ya yi ya yi wata dubu ta wata dubu wata dubu aka ce ba a ya yi wata dubu aka ce ba iya daidai da wata dubu ba ya yi allah ce kina wani wani abu ne da kuran allah ka ɗaya san gurgudan girman wani abu a ce kuma kuma ka girgin gire da kuma girman gaske sanin girman ba mu iya gaya maka hakikanin wai kaza ne a kurin abu ne mai girman gaske wata fadala ce da girman gaske lissafi ko Allah sai ya san girma abu amma Allah ba sai wani wata dubu ba ta ce khairun min alfi sha dole sai wata dubu ne ma kuskure ba da dubu da shi ba khairun Allah ta yi daren guda ya yi wata dubu kenan ga lissafi ma wata gata wani gata ba haka bane ba shi Allah ba ta wata dubu ba da mai lissafi wata dubu da karkar kire wata dubu da zaka dole ta yi ne Allah bai haddace ba kun ta ta hidur na kullum abin Allah su shi ta ta hidur wannan akalla ne kuma ta yi maku ya hudu ma ta yi ta yi kuma su hota ne na ka kan wata nan a takaice wani dare ne mai girman da sukurin almuhim dare ne mai girman daraja sai ke gama abin da yake wakana a wannan dare تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ya ce tanazzalar mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku na saukowa da mala'ika jibril duk da shi ma cikin mala'ikun yake amma akwai matsayin darajar shi aka sake ware shi idan mala'iku na sauka a wani dare mala'iku na rahama ko ina tana kai da kawowa tsalata wannan dare su ya zuru kula amurin hakim duk wani program ke shekara ana ake ƙwarai dare ne mai girman gaske mala'iku na sauka saman duniya masu yawan gaske kuma suna cikin wannan suna sauka da uzinin yaman rabin da umarnin ubangijinsu kabizin rabin suna sauka da uzinin ubangijinsu malaku a wannan dare ko mun kula duk wani lamarin gaba daya a wannan daren ake komi duk wani bajet suna za a shekara wannan daren ake sai ta salamun hiya ita wannan dare dare ne mai aminci hatta matsala alfajar har zuwa ketawar alfajar kenan tun daga faɗawar rana ana cikin wannan aminci daraja shi tana farawa tun daga faɗawar rana hatta matsala ilfajar har sai ta wa alfajir kenan wa wannan dare ba irin sa'a bace ba ta wunin juma'a kana da lame wace ce kaza a nan a shi ba sa'a da wuce a daren gaba ɗaya ne kido daga raba tun daga faɗawar ranar shi har zuwa ketawa alfajir duk ibada da za a yi a wannan dare ta yi ta wani wata dubu da bashi ibada ka ta awa daya ta wannan dare ta yi ta wani bashi na wata dubu yan wani ku gani jikin rahama ta da wani al'umma ba karbar rahama ce ba ma ba karbar rahama ce ga wannan dare balle ga wani al'umma shi wannan zargin dare kowane musulmi kowane musulmi zai zai zaro daidai rabin shi kowane musulmi ba wanda ke a tace ba da sarkomi wani daraja ko ya ne da Allah ta yi suka ke hada rana hake to alfijir ranar ta hada kai magarba ku in na filata kai isha wannan akalla kuma kai kiyamar ramadan ko tantanare wannan ka kenan shi kuma yau ka kenan ma ai imani ko kowa ya yarda tana goma ta ƙarshe a goma ƙarshe wani sabani ishirin da ishirin da ɗaya ishirin da uku ishirin da biyar da bakwai da tara duka wannan dai amma an ce kuma daren da aka yi tsammani kyauta da tsaye na ganin shi da bakwai tukar yanzu a nan da yawa wannan ya tsayaye raye dare ya ibada a goma ƙarshe ta ka tabbas ya samu gara ɓata ta wani gara sama kamar da misali ya yi ni da na yi magana na isha lalle akwai ruwa tabbatar da sarari ya cewa duwan da ya sallar magaraba ya sallar isha cikin jama'a ya sallar asuba cikin jama'a farkon kai isha cikin jama'a za ba ka wata gara ɓata wata fadala ka annabi ya ce kaman ka raye rabin dare dole sallar isha cikin jama'a ana kowane lokaci ba ya bura ba a kowane lokaci dole sallar isha cikin jama'a ana baka ladan raya gari in kan dole aka yi sallar asuba da cikin jama'a shi ma za a baka ladan rabin dare don ka sallar asuba cikin jama'a ka ga gama isha da asuba kasa kayamun dare ko ladan raya gari to zo nan duk ka samu fadala ka zo ɗaya da wanda ya zo tsayawa awa ɗaya sai da baka yi ba shi ma ya ishe ba sai saka ya yi asuba kuma ya awa ɗaya to a bar wannan kun zo da wanda ya awa biyu to ya awa uku kan kenan gwargwadon ibadarka gwargwadon ladan shi ne magana kenan shi yasa ake sa a goma karshe a yawan ibada dan dacewa in ka aiki aiki mai yawan gwargwadon aikinka a wannan dare haka ninki shi yake amma ba na bane ba na inda nake cewa ya ga haske ko ya ga katambu sun wani ya ga ka'aba ya ga duwa wani itace sun wani sojada wannan tafi ne ce wannan mun tafi ta tsiniyoyi aka tafi mutum mutane bai tafi bai alaka da wani maɗauri ce ko sujada ko garfi kurin ana nema ne me yasa annabi ke san sai ta kafi addin neman dace da zan kurin ba buƙatar ganin komi ba buƙatar ka ga wani abu gaskiya magana kuma ka jira mafi ya gaske to faɗa da shi kurin daren abin da ake fata kurin a ibada mai kun alƙawari ne rahama ta Allah ya ba wani al'umma zai ba ya ba ta wani dare su da cikin Ramadan wannan daren khairun min alfi sha ya ba wani al'umma gaba daya kowa zai mafi kwarai shi amma abin da yake dagewa gwalgwadon abin da kashin zaɓar wurin nan shi ne kuna ta da ke na kuɗa ɗaukar maji maji kuma wani da madabaji ko da muka tarihi wani abu kuma a sa abu kuma a'a dare ne sananne a wannan wata in dai ka ibada mai goya biyu a wani watan ka samu na fatala kuma eh Allah sa muna cikin masu rabota da aikin bada da sun zaran farko wannan shine a takaice kenan kan mutum da jiran ganin wani haske wani a kuma sai ibada kurum balle wannan goma ta karshe dai a yau sai sai abuna fata za a dace da samu illa annabi ya bada labarin cewa in abin da addu'a da sai a yi wani dare ka je kuma Aisha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan ita ce addu'a da annabi ya yi ba da ana sanar addu'o'i ba kuma mun sha bayani su wasu da tsammanin kullum daren biyan bukata ne a'a daren ya wuce magana bukata da mun yana bukata da zama abu ne ka bukata shi da biya a'a wannan daren ya wuce bukata ka ta duniya a baka mota a baka gida ko dauri a wurin ba shi bane ba yana da kadar ya wuce wannan magana ya wuce wannan magana matsayin ta ce to ka shirya bukata akwai masu su kun bukata su su ya da su da su masu su duka bukatun tunanin lafiya da shi shi wannan magana yana cewa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kenan abin da ake nema ta tsaya daren kana mai imani da neman lada babban abin da ka sa a gaban ka ba bukatu ba ta tsaya ladan shi ne babban abin da ta mai imani babban burin mutum wannan daren ka tsaya kana hamar samu wannan garaba ta kaka wani ta ibada wannan wata ta wannan gare ta ta wata dubu ba shi ba shi ne babban abin ka wannan abin ba zai ka tuni sauransu ba ba ba da da ko Aisha ma akwai da a wannan wannan duniya ma na alamun na afu sai kuma abun ba ba an jini ma ko Allah ba ma kuma duniya take Allah da ba Aisha ko ba fa na ka mutane mai yawa kun su duniya take kun sai mai yawa da maka mana ta kare ko kare ko kai ka ce gabar ka shi muna nema da muhimmanci bale da da amma gaskiya magana muhimmin abu muhimmin babban karan kasar wata mai ilimi mutum neman sa ladin da kike shi mu ba ladin Allah ba ladin da kike shi mu ba Allah ya tsare shi
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
بسم الله الرحمن الرحيم سورة البينة sarkin tura akwai na ga ubai na ka'ab daya cikin makaranta na alkurani da alaji ma shaida annabi sallallahu alaihi wasallam akwai inda shi ya nema mana a karanta mai surara istarsu da abdullahi bin mas'ud ya ce ya karanta mun alkurani ita rasula zan karanta ma qur'ani alhali sai aka saukan ma da alqur'ani ita karanta mu ina so ni mai zo ni iya karanta na sallallahu alaihi wasallam iya so shi ma ya kira ya tsaya tun da farkon da sa hadda aka zo wajen kai da jami'ar musulmi da shirja na ibn mas'ud ce na fara annabi ce karanta mishi na karanta mishi farkon da sai an nazo fa kaifa idza ji'na bi kulli shirja da shirja da na wala shahida muka zo yaya halin al'umma ne zaman to kace muka zo muka zo da kota da wannan mishi da ta sai muka zo da kai kana mishi da al'umma a take annabi ya san sai Qur'ani yace na karanta tun da farkon da wannan aya kun ji haka annabi iya kuka da hawaye sai ya ji Qur'ani ya kuka kenan annabi ya kana kasu da jima iya ji iya kuka haka annabi ya ce kan Abu Musa al-Ash'ari yana karatu Qur'ani masallaci cikin dare na kwai ya tsaya shugaba da kyau sun zama sai annabi da ta Musa ka an musa jiya ina ka ji wasu da ina jin ka Allah ya ba ka murya ɗin da Ali Dawud Allah ya ba ka zabir sauti da daɗin musa shi wala kana ji na yace ina jin haba yace ina jin ka musa ce wallahi ina nan kana nan da na ƙara maka ma daɗin ma da ya kan da na ƙara maka sauti ji haka da ma ta ce haka nan ya kai shi kira a wuce Qur'ani ya ya jin daɗin shi to nan shi kuma ubay bin Ka'ab manzo Allah ya ce ce ma ubay Allah mun umarni zo ka karanta maka sutur bayyana Allah ya nuna ubangi ka zo duk ubangi karanta maka sutur bayyana kai kan sai ma kana karanta karanta ne karanta anan da karanta Allah Allah ya nuna umarni annabi Allah ya Allah mun umarni zo ka karanta maka sutur bayyana shi ne annabi ya karanta maka sutur shi kada ya shawara ita samani na yanzu ya rasu da Allah ya ambace ni ni ubangi yace kwarai Allah ya ambace ka zo karanta maka sai shi da tuga na murna a takaice kenan na annabi shi ma na aka nufin da yi kenan bayyana su bayyana ce to na abin da yake farkon sura Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen munfakin hatta ta'tihum mubayyana kafirai kafiri kafiri sai da kowa kowa kuma irin kawuce sai ta yi wa'annan kawuran min ahalar kitabi wal mushriki kenan akwai wasu cikin ahalar kitab yahudawa da nasaru wannan shine wani malamai wannan zamanin wai abu ne na zamantakewa har ma san hana ko ba a cewa ahalar kitab ko kafirai bayan Allah ce kafirai suna iya cikin abin da ya kawo masala da abu wannan margani abu zaka wani ne shekarar jiya na masar kan wannan masar da wasu malamai na masar kan wani a cewa ahlar kitab kawure laifi ne mai dace ba su bayan Allah ce kadar kafalozin ga Allah ta salata kadar kafalozin ga Allah ta lahu musulmi da maryama duk wani ayoyi sun zo ya kawo da ayi to ina za a kaucewa a cewa ba a ce ba wai kirista kawure ne da kace yau kirista kare wani wata ma da tafsir da kace kirista ma da ta kare sai wanda suka yi da sun an sun kita kiristin kirista ya da adadi daga kuruwa ne nan a wajen rikice ne yarda wa rikice mu a wajen wani ƙarya ce ma ba ta shi ba lalace maka ta dubu ta dubu ka Allah ya ga ba ba yi ƙarya ba yi ba maka ta dubu ta dubu ne ta bayan Allah ta ƙarya ce ba ƙira ita ba ba ta shi ba wurin da suka so kidan ka yarda ma cewa sun shi kai maka daga wajen zai maka hutun gurgo ne to kuma gashi sun ce Allah shi musita shi ne Allah ko dan Allah ne tun kuma Allah ta kawure ne tsarara kenan duk wanda ya wannan kalma isa Allah ko dan Allah ko Allah uku Allah ke kaure ni kullu kan Allah ke kaure ba ne tana wannan ba ne canza ta to ke wannan kauren yadda ya kuma da mushrikai duk ina bangaren biyu na mushrikai su mana Muhammad da Makka ba shi da littafi su kullu gargajiya ci ko daga dole haka ga da maka za ka ga ɓangare da manata kurin haka ka ga ana yi babu littafi ko da shi ne aka samu shirkai kurin don zariya duk da aka samu shirka a cikin wani kitab amma za a ware shi da aka ware akwai arzikin so sa littafi ko ba shi shirka kategorin su daban sun yi kawai amma su ga sunan su alkitab sun za a da alaƙa da wani littafi su gudun ba su littafi ko ɗaya kurin sai abin da aka samu kowa da kasaru suna yi zaka ta aka raba su amma duka wuta duka wurin amma duka wurin ne na sai da da kafaru ne aka rushe gida ke duka wurin ne gaba daya sunan ne daban-daban wanda ce Allah da wanda ce mushriki kan dariya wanda ce Allah kitabi amin to wa'annan gaba daya lan kudu mufakkin ana basarabu ba sunan basarabu ba akan kawurci a basarabu ba akan cewa kowa a cikin bangaren guda biyu kowa yana jiran da wani annabi in Allah ya aiko da wani annabi kuma a bishi wanda ba kun da ta faɗa fahimtar haka kasar su take kuma na tsira a kuma da wani aqida a wajen nasara a wajen yahudawa a jami'in da na maka suna jiran Allah zai aiko da wani kuma za su bi shi su ma amma ana nan wannan alƙawari wannan haɗuwa na kira ana kira akwai haɗin gwiwa a wannan wuri hatta ta asirin bayyana sai da hujjar karara abin da suke gudun da suke mani sai da ya zo shi ne wai mai bayyana kin Allah ya fasara ta shi ne rasulu min Allah sai da manzo daga Allah da ya zo wani manzo da ya zo daga Allah yutulu alaihim sufa mutahara yutulu sufa yutulu sufa mutahara yana karanta wasu da tasirin masu tsarki na alkur'ani fiya kutubun qayyima wannan littafin da yake karantawa akwai a ga hukunci kuma ta masu kima a cikin littafin shi mana alqur'ani kenan yadda yazo ne ko suka yi imani bangaren ahlul kitab ko suka iya bangaren mushrikan makka ko suka yi imani ko suka iya amma da farko ana jira wani ko ko da farko duk da suka aure ne zawa annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wasu mummune wasu muka halin garake yace yace wa ma tafarraqa wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ad-din مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
التي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم مبينة ثم وانت عن الكتاب كمها بصر الربا بعد أن هو wanda yake addinin yahudanci na gaskiya wanda yake bin abin da ke rubuta a ciki ba abin da zai hana ya imani da alkawarin da Allah ya a cikin attaura na biyayya ga wannan annabin da Allah zai aiko a ƙarshe don da suna da wuri da siffofi da komi na shi akwai aure da sauran gaba ɗaya ba abin da zai hana ta imani da ɗaurin kai kurin abin da ke rubuce ne kahin ya zo suna jira duk malamansu suna lafazi da bayani da komi ta wani annan sun yana yaro sannan ka ce ya so ka yi lokacin tsakar sham ya ɗan sha biyu na bahira mutanen ne ba na abu ya tabbata a lokacin nan suna tare da abu ɗalibin za ta yi zai sha biyu sai akwai da suke suka da kore shawara ɗan tafiya fata ke za su shan tana tsaya a wani daji waje da wani ra'ib ne ma ka mutum ne bautar Allah wurin da wurin da haiba tashi na ake sansani a samu iskala a kayan ci wannan mutumin ba taɓa ganin ba iya cikin yaki shi tsara su kuren nan suka yi mutu iya ketawa iya keta iya ketawa sai tsaya wajen magana na yaro ba su masana da su ba sai ce ina uban wani yaro na wakilin shi yana kowane shi da kan kusa da shi kan kusa da shi mene ne gani duk alama ta annabi kasar zamani ya zai da shi mana man abu bisa wata kuma ya kashi da ke su koyi daga da koyi ba wannan malami ne su kuma da shi dan iya tsoron a can iya tsoron a can su kashe shi abin da ke musu gudu a can sai su mai wata illa ta kuma yi shi kenan su sun jima suna jiran wani annabi zai zo da kama da kama da komi duk abu su aure amma su mai tsabana su so tsaban suke a cikin su ne ba wani bane ba duk tsammanin za a cikin larabawa su ne suke a cikin su ne haka suka rinja da abin duk da aka ba abin zaka ba laraba ne amma dai sun sa a ran su na su so a ba sai zama su ba na su bane ba su daga na abu abin ya rikice ya sauya su wani shi magana kun amma suna yarda suna tare ba su rabu ba to nan ibn kasir ke cewa hatta rabuwa asali suna kan addinin Allah su ma irin abin da ya same mu ana suna kan addini ma nasu kai musulunci sun rabu akan asalin addinin nasu ya kawo ruwa da sun ke cewa iftarqat al-yahud ala 71 firqa وابتلقت النصارى على 72 فرقة فاستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في نار واحدة قال رسول من يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي ibn da kana ruwaya karkashin wannan hujja kan cewa su ma wannan abin da samu su na rabuwa wannan ya kan zaka nan addinin musulunci su ma irin abin irin arabu ana musulmin ne to su ma yahuda sun zama ka suna yahudawa ne a taurace musu ake bi amma addini bi su ma da lalace suna nan gaban labari ya ce yadda yahudawa suka zama gida saba'in da daya na taru gida saba'in da biyu ya ce nima wannan tawa al'ummar tawa da ce sai ta rabu gida saba'in da uku abu yawa ba na ba suna ma da daga bayan da aka yi annabi ke tawa za ka rubu gida ta rubu irin abin da zan gudawa da sauro ni ba ta mutu amma da zai ce kulluha sunna barun Allah da man yawa duk ɗaya mutane sai ɗaya ɗaya wannan da ba ce kungiyar ruwa ne kungiyar ruwa ne ba ka kungiyar wani sai duka kamar yar sunan layi suwa ne ne wannan ɗaya wanda suke tsira ɗan kasar Najeriya kai wasu wane ne kudin ga model sai ce amma ana alayyar mu ashabi irin abin da nake yau model shi ne ta baina ke duk abin da take annabi ba rayuwar shi ne da ran su ba kashi ban sallai amma wannan ba wani suna ko suna ko ka ka kanka suna sunan banza ne mi da su ba duk sunan da ka dauka annabi da ka ba ya sunan banza eh suna bi ba ruwa da suna ba ruwa da suna duk sunan ka da ka inda ka in dai ba ta dace da wannan ba da shi da kullum shi da kullum zai zabi kullum ta irin ma'ana alaiki a mata irin abin da nake yau da sahabbai na ke da abin da kake malamin kai goya maka kakar ka goya maka inda bai tsoron shiga kashi kashi ga dali shi ne magana ke nan kullum kowa ya hakara ba ra'ayi ba magana ba ce ba ta abin da ka na addini tushe haka annabi kullum ba haka bai kawo kai kai yanda ya gurbu ga shi ne kuma ce da shi kuma ce kuma shi sabon shi shi sabon shi shine kowa shine mozarci kowa a duniya na mata ka ajiye wannan ka sa naka in shi kariya ce kai mace na kariya ne sai mutum ya bi mutum juna mai ta sunati da juna amma ka zada ne annabi ya ce ayi ne annabi ne haka yi kusa da suke kayan samu haɗuwa wuri guda amma kowa ya jagi ne da nashi nazarin su saka kashi na malamin shi shine duk da suke nuna ta zama ciki a wuri ne da ta abubuwan da bai haɗuwa ma sai mutum ya haɗu kana abubuwan nan ka yi da kusan da wani kwaya ya zama na kwaya Allah ya sa wani kuma tana addini ne mu an kare ku shi kenan so Allah shi da mutum a takaice ne yace ba rabu ba sai bayan hujja ta zo yace alhali wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlishan lahu din wa nafa alhali ba a wa kowace al'umma ba wani umarni da wani abu daban illa li ya'budullaha kowace al'umma umarni da Allah da ake annabawa ana umarni ne da kaɗai bautar Allah kuma da bautar mukulisin da burji suna masu tsarkake ibada wannan ga Allah kaɗai ba a ma kowa sai Allah ala lillahi dinul khalis Allah bai bukata Allah ya rike rike bada Allah mai girman iya cewa ana azana shuraka an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi tarakutu wa shirka Allah ce ni ne mahi wadatuwar tarayya duk wanda ya wani aiki sai ya gama ni da wani tuni ban da ciki Allah ya haɗe a gama shi da wani da kai wani abu gama da Allah to shi Allah bai ci san kai da wace Allah ya huta ita bai ci san kai da wace ya yi magana ba na haka kenan mutum ya gauce ba shirka abota ma Allah Allah kaɗai ya ci gunafa suna matsaki addini ga Allah suna masu barin duk wata hanya ta shirka kuma wa yuqimu salata wa yutu zakat suna tsaye da sallah kai tsaye da sallah kuma suna ba da zakka kuma dole al'ummu kowa akwai sallah irin tashi mu daga alin samu annabi ya koya mana sallu kamar aiki muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi shi da shi ma mu zai mu kullum shi ne mu zai mu yace ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi sabai sun doko dalla dalla yadda yake tun daga kabbara ta harama har zuwa sallama an koya ma sallah yau da zai maka shi mala sai ka ga mai farilla sunna mustahabi kaza kaza kaza eh ko kuma mu gane akwai abin da yake buƙatar yau da yau da gobe ƙara ilimi da ƙara abu ne da na daruri da tsari da daruri sai yanzu ka fahimci addini ka san ba tana cikin halin kyakkyawan hali abin da kika gari da farko ba ɗaya ba babbar ce wata farilla suna musaji da zaka da a yi kokarin sana sallah a aikace ya annabi ka sani pratik kowa mai kafaro ɗan arulaki sabarin kai abin su za su a wannan sun za a yana taru wasu ma tabbas suna nan da fiye da sunan ba kuna tsaye da shi kafai zan gwada muku da bai ki a wannan a kawo ruwa ko wani dogon har sahabban suke da ruwa ya fara da mutum kana gani misali ka sabi ne ya fara da mutum ya fara da mutum ba za su yi sahabban za su kalla da tabiyayi wasu da su kana mutum ka sabai a zuwa tara fashi gaba ya ra wallahi dalla dalla da bin a gaban kowa shi ke na doka dole shi ne wanda ya gani wanda ba gani ba mun shirya gani wanda ma bin abin da kin da kare shi kenan haka suke ma sallah kullum shi mutum ce zan sallah to sai daga duk abin umari ne cikin sabai Allah ya ce zama ku saka da annabi sallah sai suka ce mu ba mun gani ba kun gani zama kun gani mun kuma da aka ga sabai da sauran da aka tare sa shi gaba ba ba ba ba ba ba sallah ma ce lokacin ba ba ba kamar shi da a kun lokacin kun musamman ana hira ko aka tashi ba lokacin sallah bane ba bai su lokacin sallah abu amma sallah tana ita kuma aikata gurin ku zo zan gwada da annabi sallah aikata gurin ba sallah ba ka ta sallah ba ce yin sai kun kamar harama na kallo ya kamar harama jiyin da annabi ke yi ba Allah ba wani da dan da hannu kabbara yanzu ake da karatun gaba ɗaya tun daga farko har ka suna kallon shi kam sai dai kare ko suka ce kai gaskiya wasu da dama su mazan gani wani wani da gani kuma su wani shaida suka shaida an shaida haka annabi sallallahu alaihi wasallam ta ku shaida da annabi sallallahu ta yi wani ibarar ke nan da koya abin aikace yanzu kuma yadda gobe yadda koya wannan yi ya gowa ne digiran falalla suna ba shi wani an bari a kokabri ko ba a shi ne kuma karatu ne da amma duk ibada arwalla sallah ko ruwan kawaye za ka koya abin aikace ware farilla suna misali wannan kuma ƙara ilimi a hankali amma wajibi a tsaye da sallah shi da babban jigon ibada ta musulmi aiki a kace sallah ce farko sace suna tsaye da sallah ko ta al'umma din nan wa yutu zakata kuma suna bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan addini da musulunci shine addinin mustaqim Allah ya ba ci gaba innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannam والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
kajibin sun murku an gaya mana wa'annan kahorai na arzikar da mashirkai ko suna haɗa ku to yanzu annabi ya zo da salma ya zo ya yi bayani ya isar da komi ba abin da ya rage ta mazara yake cewa la ya samu da yahudiyin ولا نصرانيين ثم لم يولد به لخل من أهل النار magana ke cewa babu wani bai hudi da zai ji labari na zo gobe da tari kuma bai yi ba imani da ni da zama su dan wuta dan wuta da sauransu to shi ne Allah ke cewa innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen fi nar jahannam kai duk wanda ya kawo ce mu Allah na ahli alkitabi ne ko sauran mushrikai ne annabi ya zo sako ya zo su kawo ce to fi nari jahannam suna cikin ita jahannama kuma ba ji a dawo ba khalidi ne fiha in an ji shi kenan a ciki za a dawo ba sai ce ulaika hum sharrul bariya Allah ce wa'annan ka horon suka wuce mu Allah na arzika da mushrikan ce su ne mai sharrul bayan Allah kana fata sharrul bariya kaga ba mu gane yabo mutanen banza kana ba ku cika wuce ba wani kiban kanku ba wata kima kan sharri ne sama kasa kuma yi sharri halitta Allah ce sharri bariya Allah ce sharri halitta Allah sama mata wannan shawara Allah ci gaba إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Mm.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جنات عدن تجري من تحتها الأنهار Mm.
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه na'am innan ladina amanu wa amilu salihat Allah yake tabbatarwa lalle su kuma duk wanda suka yi imani suka yi aiki na gari kowane bangare ne kowaye ne babu suna babu kabila babu gari aiki da duk wanda ya yi imani kuma ya aiki na gari ulaika hum khairul bariya su masu imani da aiki na gari su ne mai alkhairin halittun Allah kan su ne bayi da ƙwarke kuma jaza'uhum inda rabbihim su wa'annan masu imani da aiki na gari sakamakon su a wajen ubangijinsu shine jannatu adam aljannar zama wuta ake zuwa a hutu bayan ceto bayan uba amma aljanna an je an je kenan kata aljannar zama tajari min tahtil anhar wannan aljanna ƙoramu da Allah ya ambata suna gudana alƙashin ta dole Allah ya ambata ƙoramu wannan na madara na zunuwa na giya na no duk abin da kawai na ruwa ta fice yace kuma khalidina fiha abada wannan ni'ima ba sabanin jin daɗin duniya za a yi ina wani shakatawa kan duniya je za a yi ɗan lokaci a je a dawo ko kana ciki ta tsare a hudu ka haka ne ma dinin da kake jiya kuma ta mata in bila ce in me mai tsada tsamo ka za a yi wani ya bala bala kwanan nan wani bawan Allah ne ya shirya irin abin na more na duniya da ba ana baka ba wani kayan gidan da aka yi da kayan kayan cin gida duk na waje ne. ko fonyi ko budu a taurin hawan kashi a taurin kashi ba idan da aka asiri da ta aka da wuri aka kaji ya zo ya yi za a je an je a tsare an jira kuran allah kawo kwana tsare kwana da aka zo a cikin da yanzu ta ce a kasa shi da ke ba ta yi nan da ke mata wani ba ta yi nan lalari aka ne ba ta ba ta mutu ɗakin ne da jibin ta wallahi ɗakin wannan ake kyali ɗakin lashi a generator ɗakin janareto da ake a can aka ji aka yi shi aka wani aka mewa in haka ba ta musu ɗakin da an gane shi ɗakin shi ne a jami naka da yake naka duka mutu an kare wallahi an kare wani yau duniya shi haka wannan ɗakin da naka yanzu ka mutu yanzu ba naka bane haka ba ta musu ɗakin Allah mutum ya kai shi sai ta kai shi haka na duniya take kenan ita duniya in miya kai ne za ka kare a bari zai kare ko kai kare ka bari amma shi har abada ne abadan ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu wannan bai masu imani da aiki na kwarai Allah ya yarda da su da aikin su su ba kuma Allah zai ba su sun yarda Allah san nasu wannan matsayi da aka hudi fashin rasuwa da suwa suwa ne ya Allah ce zalika liman khashiya rabba wannan abin da wannan garaba sa aljanna du da ita liban kowaye shi Allah ba roshi da kowace kabila ba ta kowane ne bawa yake na Allah shi gurin Allah me ya alaka da shi gurin ba wani Allah da maganar jinsin ka kamar ka wane ne a kai wane ne ka da shi gurin sai zalika liman khashiya rabba wannan sakamakon na su duk wanda ya tsoron Allah duk wanda ya tsoron Allah ya da wani mutane kowane ne inda ka kuma san kanshi da na bai kokarin gyaran zuciyar shi gyaran imanin shi alƙawarin Allah ne in ta kai tsoron shi kana zama sakamako na gida aljanna zama a cikin tabbas Allah kai mu imani Allah ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
to kai zikirin rahman rahman sun zilzala aka ma zalzul zulatul azmizala aka kuma magana Allah yake magana wannan sura mai ba da labarin girgiza ko tashin kiyama ya wannan su taqwa rabbakum inna zilzalatul sa'ati shay'un azim kwarai Allah ku yi tsoron ubu tashin kiyama inna zilzalatul sa'ati shay'un azim abu ne mai girman gaske abin da Allah ya ce mu girma ne tabbata mu girma ne ina so ga maka tashin hankali wani kiyama abun kwari akwai abun firgitarwa akwai abun firgitarwa yace idza zulzilatil ardu zilzalaha idan kasa ta girgiza girgiza irin ta ta musamman dan wannan mai da bar an yi da kasa wuri kaza wuri kaza sai ka bincika wani dan yanki ne dan karami kuma har yau girgizar da ake mun yana gani ba ta minti daya dan ke ka shigo da gurin shi yi so na tsaye mu dan wuri na kaɗan amma ka ji kaji irin bala'in da ake zama sama sama mutane dan girgizar kaɗan ce za a ɗan motsa kuma wani ɓangaren ta ne a nan kuma ƙasar ce gaba ɗaya ba wani ɓangaren gari ba wata unguwa ba wani wuri a ƙasar ce gaba da zirzalaha idza zulzilatil ardu zilzalaha in za ta motsa motsawa ta musamman ta gaba daya ta girgiza wa akhrajatil ardu asfala za ta motsa ta girgiza ta kado ta binciko da abin da ke cikin ta wa qala al insanu ma la mutum abin zai abin da hankali bulaka ni zaiya malaha mana me yasa bulaka me yake me wa kana zai zai rikice me yau kan akwai wani tashin hankalin mala lafiya me aka yi يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها نعم يومئذ تحدث أخبارها أردنا الأذى بامغنا بسوء لبا كسا ذات تفضل دع أبن ذاك أسمن وانا يا كذا ولي كذا. دل أبن ذاك أنا أسرما ta yi asirin komi kuma ke abin asirin ma kai asirin ana ba da bara abin da aka yi a kan ta yi asirin duk abin da ya wakana yan wannan dalili na tana da abu daya ko dan adam ne zai ke yin kamera da abin da aka yi azu ana bincike a kuma baya jiya nan amma an yi haka har sau biyu ta inji nan muna sanatarwa ne ga waɗanda suke zawa da injina balle injina za a ɗauki mataki a gari a kowa don da ya zo wuta da babet da ya wuta ba ya huta shi da ka sana kana da zama lagwani da babet ya baki shi kenan mene ne saboda gaskiya suna cutar da mu kwarai yanzu ce wanda muna da abu ɗaukan an ɗauki shi amma da babet shi ya da injin mutane ga shi kana kallon shi masa babet bai wani gani kashin tsarau ko sai ɗan gaskiya sai ka zo nan sun sa akwai kamera amma da wuce musamman zaki ya sa da funduru to kenan saboda tsaron duke mutane duwan da ba ta wuta da su wuta funduru a bakin sa sai ka huta da zaka zaki ya gashi eh gaskiya za mu tsaron duke mutane da kuma na hukai ka huta ina ta ka kanta da abin da ba kana wurin da mun kuma kamar yayi wanda da abin corona ya zo kamar yayi harawani harawani kaje ka harawani har wani ka zo ba ga sai ka bude ka bude nan har wani ka zo nan kuma dama dama kuma anan sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah ba tiyayi masa ba da da da kamar yayi ko da matsala ka ba ke ka in zo sallah gaskiya magana ka huda kai sallah haka rawani haka rawani ne ya shiga ka huda rawani ba kasa haɓaka an kasa ka mai ka amma ba a sallah ba abin da sallah ba tiyayi da umar haka muke bi da zai a cire wasu umar sai wani yana cirewa to mu kuma nan mun ara abun munafikai suna suna zara mutane suna zawa haka ta mutane ta a bada goyon baya mutum ya hujja a hujja shi ko da ka anan ma baran ne da za a gane amma kai kowa ne ya ga kuma matsala kai gaskiya a bude huska a huska a huta balle mai inji balle aka inji akan abin hawa gaskiya Allah shi da mu to yanzu muna magana yan wani a takaice muna cikin maganar kiyama ƙasa tana ba da labarin duk abin da aka a samanta a nan kamata gobe da kan mu tashi abin insha Allah اللهم على كل قلوب لا تفرقون أبو إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته